الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فلأكثرهم لا يعلمون فلأكثرهم لا يعلمون الحق وهم فهم معرضون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم مغرضون الله يا جماعة يا منا وتدليلي ده هجوجي نقدرنسا da kaɗaitakansa da halayen waɗanda suka ƙi bauta masa suka ƙi gasgata manzanninsa shi ne ya bijiro da tambayoyi na istifhani amitta khazu alihatan min al-ardi hum yunshiru law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata fa subhanallahi rabbil arshi amma amma yasifun la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu tambayoyin da suka wuce irin wa'ancan wanda muka karanta jiya shin masu bautan gumakan nan suna zaton gumakansu za su yi halitta ko za su tayar ko za su kashe ko za su raya ko ɗaya saman nan da ƙasan nan tana da wani allah ne ba allah ubangiji makaɗaici ba ai inda da wani allah da sun lalace da shi wancan allah ya ce yana son ya canza da ya ce yana son a kawo ƙarshen wannan ya tsufa ko yana son ya sake ko wani abu har muka yi misali da gadon sama kawai da aka yi a kaduna gashi muna gani da na wasu wurare ana cewa sun tsufa a sake su a rushe su a sake gada ba ba wai saman ba an gane gada a irin mai sunansa flyover din nan ko wani gwamna in yayi wani gwamna in yazo sai ya ce wannan bai yi ba gashi an canza gadan lado a kano an canza gadan waye sunan gwamnan nan makarfi a kaduna to ashe sama ma ta Allahn nan da da wani Allah wanda za a ce teluwar wannan Allah ya ƙare na wani sabon Allah ya zo ko ku a ce za su aiki ne tare shi ga Allahn sama ga Allahn ƙasa ko ku a Allahn akwai na duniya akwai na lahira ko dai akwai wani Allah banda Allah da shirin sama da ƙasan nan ya rushe amma saboda Allah guda ɗaya ne ba a canza shi ba to shine Allah ya sake wata tambaya amittakhadhu min dunihi aliha shin wani Allah suka samu ko wani Allah suka rika ko wani Allah suke da shi wanda za su ɗauke shi a matsayin makaɗaici shi ma abin bauta in akwai shi in ji Allah ya ce hatu burhanaku ku kawo hujjojinku na cewa eh shi Allah ne ya zamo shi ba wanda ya yi shi ya zamo duk wanda aka gani shi ya yi ya zamo ba wanda ya san shi ciki da waje ya zamo shi kuma ba abin da bai sani ba ba abin da yake buya masa akwai babu sai Allah guda ɗaya hatu burhanakum in kuna da wani Allah ku kawo hujjojinku ni dai abin da nake gaya muku din nan hada zikru man ma'i wa zikru man qabli wannan shine ambato ko wa'azi shine karatun waɗanda muke tare da su yanzu wanda suka imani karatun su kenan Allah ɗaya wa zikiru man qabli shine karatun waɗanda suka gabata na annabawa malakum min ilahin khairuhu ba wani Allah banda Allah shi kadai ubangijin shine karatun mu yanzu shine karatun na gaba shine karatun mu yanzu shine karatun waɗanda suka wuce gabanin ni ba wani annabi da ya yarda a bautawa wani Allah ba Allah Ubangiji ba kuma ba wani Allah ma Ubangiji in ba Allah nan shi kadai ba in ku akwai to a kawo shi da hujjoji a kawo saman da ya yi a kawo ƙasan da ya yi a kawo halittun da ya yi a kawo lokacin da ya fara a kawo lokacin da zai ƙare a kawo ikonsa a kawo ƙuduransa a nuna hujjoji akan akwai wani Allah ba Allah ba babu hada zikirin man maɗi wa zikirin man ƙabli shi ne abin da na sani shi nake faɗa shi nake wa'azi shi ne abin da waɗanda suka gabace ni Allah ya sanar da su shi suke faɗa da shi suka yi wa'azi bal su ko waɗannan kafirai rabu da su maganar da suke ba gaskiya ba ne aksaruhum la ya'lamuna al-haqqa mafi yawa yawansu ba su san gaskiyar ba ma balle su faɗe ta balle su yi aiki da ita gaskiya sunan Allah ne alhaku min asma'ihi ta'ala haka waɗanda duk suka ce akwai wani Allah ba Allah ba to ba su san Allah ba ba su san gaskiya ba ba su san Allah ba kuma abin da suka sani wanda duk ba Allah ba sunansa babu ala kulla shay'in ma khala Allah ba'ila duk abin da ba Allah ba sa masa ido wata rana babu shi kai tun baka gani babun ba ma shi babu ne Allah shine akwai Allah shine kullum Allah shi ne tabbas Allah shi ne baya gushewa balaksaruhum la ya'lamuna al-haq yawa yawan su basu san haka ba basu san gaskiya ba fahum mu'ridun sai suna kauda kai ga barin gaskiya suna kauda kai ga barin aikan da Allah ya aiko manzon Allah suna kauda kai ga barin manzancin manzon Allah da gaskata shi na'am
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Allah ya ce duk manzannin da suka gabace ka ya Rasulallahi aikanku iri ɗaya ne shine a kadaita Allah a yi musu biyayya fattaqullaha wa adiuni shine an ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaquna a kadaita Allah da bauta a kadaita Allah a ji tsoronsa shi kuma annabin da ya kawo aikan a bi umarninsa babu wani ubangiji ba Allah nan da muka sani mai halitta mai kowa mai komai ba wanda ya yi komai shi kuma ba wanda ya yi shi wanda yake ba komai shi kuma ba mai bashi wanda ya wadatu da komai da kowa shi kuma wanda ya wadatu da shi ba mutumin da zai ce ya wadatu da Allah Allah ya rike komai nasa shi baya nema baya bukata babu mutumin iskar da yake shaƙa ma ta waye shi kansa waye shi su wani bayin bayin waye suka raine shi har ya kai inda yake har ya kai lokacin da zai iya cewa ya wadatu da me ya wadatu da dukiyarwa da wadatarwa duk da na Allah ne ashe ba wanda ya wadata daga Allah ba wanda ya wadata da Allah amma shi Allah ya wadata da kowa kuma komai wadatan ka Allah ne ya wadata ka ba wanda ya ce zai iya cewa shi ya wadatu da Allah babu shi sai dai in kaga wadatan ma to mawadacin ne na gaske Allah subhanahu wata'ala ya kai wadatan duk inda aka same ka dan haka Allah ya ce babu wani manzo daga cikin manzannin da suka gabace ka illa yuha ilaihi sai dai an masa wahayi annahu abinda wahayin yake faɗi la ilaha illa ana fa'buduni in ji Allah ya ce ni kadai ne ubangijin bauta ubangijin gaskiya ni kadai za a bautawa don haka a bauta mini iya aikan kenan an ubudullah ma lakum min ilahin ghairuhu ko na annabi da shi yazo dan haka ne ma duk waɗanda suka ƙaryata manzo ɗaya sai a musu hukuncin sun karyata dukkanin manzanni domin aikan duka iri ɗaya ne daga wuri ɗaya suka samu sassin guda ɗaya ne shine Allah subhanahu wa ta'ala in adawa sun karyata annabi hudu sai a ce kazzabat adun al-mursalin adawa sun karyata dukkanin manzanni in samudu sun karyata annabi salihu sai a ce kazzabat samudul mursalin samudawa sun karyata dukkan manzanni in mutanen annabi ludu sun karyata annabi ludu sai a ce kaddabat qaumu ludin almursalina mutanen annabi ludu sun karyata dukkan manzanni in mutanen aikata ko laikata sun karyata annabi shu'aibu sai ka ji an ce kazzaba ashabu laikata almursalina mutanen laikata sun karyata dukkan manzanni to saboda kowane manzo ɗaya yana mazaunin gasgata shi kamar gasgata dukkan manzanni ne ƙaryata shi kuma mazaunin ƙaryata dukkan manzanni ne kuma wannan hukunci Allah sai ya ba wa ɗan adam malin darajarsa musamman mumini in aka kashe mumini ɗaya Allah ya ce kamar an kashe dukkan halitta ne kamar an kashe duk mutane min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah mu gaskata annabawan nan kuma mu kiyaye dokokin Allah musamman maganar kashe-kashen nan a daina shi hukuma ta tsaya ta yi da gaske ta yi kaman tana yi a daina kashe-kashen bayin Allah nan babu alheri cikin waɗannan kashe-kashe da ake yi wuri kaza an kashe mutum kaza wuri kaza an sace mutum kaza wuri kaza an halaka mutum kaza wallahi Allah baya son wannan rai ɗaya na mumini in ji annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ya salwanta gara duniya da abin da ke cikin ta su lalace saboda ran mumini ɗaya saboda haka Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya kawo ƙarshen waɗannan kashe-kashe barkan mazan Allah إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فأعبدون كون النبي أنا مسا وحي سوى الله شي كدي ne abin bauta shi kadai za a bautawa na'am وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون
وقالوا اتخذ الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه bal ibadun mukramun Allah ya ce wa'yansu daga cikin kafirai su kuma mala'iku suke bautawa suna cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata almala'ikatu banatullahi ko su ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne maza waɗansu kuma su dubi wani daga cikin manzannin Allah su ce masa ɗan Allah kamar annabi Isa to duk Allah ya ƙareta su nan masu cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne amma ‘ya'yan mata وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه cewa suka yi Allah ya riƙe ɗa namiji wasu su ce Allah ya riƙe ‘ya'ya mata kuma su waɗannan su ne mala'iku Allah ya ce subhanahu tsarki ya tabbata ma Allah da ko mace bayi da ita walam ta kullahu sahiba bayi da mata mai buƙatar mace ai wani mutum ne wanda yake buƙatar mai ɗebe masa kewa mai sama masa ƙaruwa mai yi masa wani ɗawainiya wanda za ta tarye shi in ya dawo ta dafa masa abinci ta ciyar da shi ta ɗebe masa kewa sanda yake shi kaɗai wurin kwanciyarsa Allah ba ya bukatar waɗannan duka Allah baya ci baya sha baya jin yunwa baya aure baya kwanciya da mata baya ma kwanciya saboda haka shi Allah ya wadata da mace ya wadatu a ce yana da mata da kansa ya ce bayi da mata maddaka da sahibatan wala walada bayi da mata bayi da ɗa walam ta kullahu sahiba ko mace Allah bayi da ita to don haka ina ya samu ɗa ina za a ce yana da ɗa ina mala'ika ya zama ɗan Allah ina annabi isa ya zama ɗan Allah yaya mala'ikun Allah za su zama ‘ya'yan Allah kuma mata za ka ji Allah yana faɗa a cikin sukurutun zukurufi am ittakhadha min almalaikati inasa wai Allah ya riki ƴaƴa ne na mala'iku wato a cikin mala'iku amma ya mai da su mata wa hum shahiduna su masu faɗin haka suna wurin akai shine Allah nan ya karyata su bayi da ɗa bayi da ƴaƴa bayi da maza bayi da mata a ƴaƴan bal waɗanda ake ce musu ƴaƴan Allah ne mata mala'iku kenan Allah ya ce ba haka bane ne ibadun mukramuna bayinsa ne waɗanda Allah ya girmama su bayi ne masu girma a cikin bayin Allah domin su ko saƙon Allah ma ba sa yi la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun mala'iku ba sa wa Allah saƙon umarnin da ya ba su kuma ba sa jira da ya ce su yi da sun yi saboda haka ba 'ya'yan Allah ne mata ba bayin Allah ne waɗanda suke masu daraja masu girma mukramuna ababen girmamawa waɗanda Allah da kansa ya girmama su la yasbiqunahu لا يسبقونه
bi amrihi dai bi amrihi وهم بأمره يعمل بأمره يعملون la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ai mala'iku ko su riga Allah faɗan abin da zai faɗa a yi ba su yi su faɗi magana su ce in ji Allah amma Allah bai faɗa ba ba su yi la yasbiqunahu bil qawli abinda suka san Allah ma zai faɗa kafin ya faɗa ba sa riga shi su faɗa sai ya ce su yi su yi ka san ko kai da yaranka in an dade akwai abinda sun san in ka fito zaka ce a yi saboda haka sai su sai ga sun yi kawai ba akwai su ba to su kowanne irin riga malam masallacin mala'iku ba sa yi dan biyayya komai suna jiran a ce su yi da an ce su yi da sun yi kamar da irin abin da mutane ke faɗa za a ce a ji aya kaza sai ka ji an ce an gama in ba fara ba a ce maka an gama wai ana sanar da kai cewa za a yi za a gama akan wannan umarninka to mala'iku suke da wannan obey before complaint din duk abin da Allah ya ce su yi ba batun wai za a je a dawo a ce bai yiwu ba ya yiwu kawai an yi ko magana ba sa riga Allah faɗin abin da sun san ma zai faɗa zai ce a yi za su jira sai ya ce a yi sannan su yi saboda cika umarni la yasbiqunahu bil qawli ko azance ba sa riga Allah wa hum bi amrihi yamanuna amrihi damirin yana komawa kan Allah ne da umarnin Allah suke aiki shine la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yumarun wa hum bi amrihi da umarnin Allah ya amaluna suke aiki na'am kuma ya
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتدى وهم من خشيته مشفقون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce a mala'ikun nan na Allah da shauran bayin Allah ko ina suke a sama a ƙasa a ruwa a tudu a mutane a aljanu Allah ya san duk abin da kowa yake ci ya alamu ma bai na aidihim ya san abin da yake gaba gare su wanda za su je su tarar wanda su ba su ma sani ba wa ma khalfahum da abin da suka bi suka wuce wanda yake bayansu Allah ya sani ma'ana ya san yau ya san gobe ya san abin da jiya ta aikata ya san ciki ya san waje ya san tunanin da kake yi ma kafin ka furta balle ka aikata Allah ya sani shine mai urjunzatul wuldani imam al-qurdubi a cikin littafinsa na tauhidi yake cewa wa yubsiru zarrata fi zalma'i kama yara ma gaba tahta al-ma'i Allah babu abin da bai sani ba ba abin da baya gani yana ganin ƙwayan ƙasa ko ƙura mafi kasawa cikin dukkan duhun da ya fi komai duhu kamar yadda komai duhun ruwa duhun ƙasa can ƙarƙashin ƙasan abin da ya ɓuya wurin Allah bai ɓuya masa ba yana kallonsa ba an ce dutsen cikin ruwa bai san tudu ana wani rana ba ko ba haka hausawa suke faɗa ba to wanda yake ruwan a ƙarƙashin ƙasa a ruwan komai zurfin ruwan komai ɓuyansa a cikin ƙasan ya samu ma wani kogo na dutse ko na wani bishiya a ƙasan ya ɓuya ya ɓuya wa Allah wa yubsiru zarrata tuzzal ma'i kama yara ma gaba tahtal ma'i ya lau ma baina aidihim wa ma khalfahum ya ji ya sani ya gani ya san abin da ke gaba ga halittansa da abin da ke bayansu mala'iku ne aljanu ne mutane ne dabbobi ne tsire-tsire ne fari ne kwari ne kowane iri Allah ya san cikinsu ya san wajensu ya san gabansu ya san bayansu ya lau ma bai na ajihin wa ma kalfahun wala ya sha'una illa liman irtaba Allah ya ce mala'ikun da wasu ke bauta musu suna cewa ran kiyama za su cece su to ko su mala'ikun ba za su ceci kafiri ba la yashma'una ba sa neman ceto illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yadda ya mutu da imani in mutum ya mutu da imani to mala'ikun Allah akwai waɗanda Allah zai ba su ceton su amma wanda bai mutu da imani bai mutu yana shirka yana bautawa wani Allah ko su mala'ikun ba za su cece shi ba inji Allah wala yashma'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushriqun su ma ba mala'ikun nan suna tsoron Allah suna tsoro a cikin tsoron ma har suna da tsoro mafi tsoro don saninsu da Allah da sanin ukubarsa to sun fi kowa tsoron Allah cikin halittu annabawa da manzanni su kaɗai ke gaba da mala'iku amma shauran kowa yana bayansu amma su ɗin ma sun fi kowa jin tsoron Allah matukan ba waɗannan da suka fi su kamar annabawa da manzanni ɗin ba suna tsoron Allah haƙiƙanin tsoro wanda tsoron da ya kai tsoro ba za su yarda a bauta musu ba ba za su yarda su saba wa Allah wa man yaqul ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah ya ce ko a cikin mutane ko a mala'ikun ko a aljanu ko a dabbobi duk wanda ya ce shi Allah ne, wanda duk ya ce shi ma abin bauta ne ba Allah ba, wa manya kulminhum cikinsu duk wanda ya ce in niya ilahun ni ma Ubangiji ne a bauta ne, abin bauta ne ne min dunihi kuma ba Allah ne ya faɗi wannan magana ba. Fa zalika na jizihi jahannam Allah ya ce duk mai cewa a bauta masa. to shi ma fa za a saka masa da jahannama kazalika najzi zalimina Allah ya ce hakan nan muke sakawa azzalimai azzalimai sune mushrikai waɗanda suke shirka da waɗanda ake shirkan da su shi yasa ma da waɗansu suka ce mala'iku an bauta musu sai Allah ya saukar da wata aya a cikin wannan sura innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna da waɗanda suka bauta da abin da aka bautawa in dai ba Allah ba Allah zai hada su su zamo karmamin wutan jahannama duk za a shigar da su sai kafirai suka ce shi kenan ya ce za a kona mala'iku ai an bautawa mala'iku ai mala'iku ma an bauta musu ai annabi isa an bauta masa saboda haka in an zo yi musu azaba waɗanda suka bauta musu har da su kenan ya warware kansa ya faɗi maganar da ta saba wa abin da ya faɗa da sai Allah ya ce a'a mala'iku ba su ce a bauta musu annabi isa bai ci abota masa ba su suna cikin waɗanda Allah ya faɗi alheri a kansu ya riga yadda su ya sa cikin kyawawan ayyuka da kyawawan sakamako innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'aduna la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahatam quzum khaliduna da mala'iku da annabi isa kan ai ba su suka ci abota musu ba su sun riga sun samu shiriyar Allah kashi mana ka zauna sun samu shiriyar Allah na haka ba fushin Allah tare da su ba za su samu wani abu ba sai wanda ransu yake so ciki za su dawwama cikin ni'iman Allah don haka nan abinda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa shi bawan Allah na kirki wanda aka bauta masa ba da umarninsa ba Allah ba zai kama shi da laifin an bauta masa ba domin shi bai yi umarnin a bauta masa ba shi bai san ma ana bauta masa ba wayanda suka bauta masa su suka jiyo amma wanda za a kama su a halaka su a sa su cikin azaba su ne waɗanda suka ce su abin bauta ne suka yi umarni a bauta musu ko sun ga ana bauta musu suka yadda ko sun yi kira a bauta musu ko sun yadda a bauta musu amma wanda ba su ba ban da su wa man yaqul minhum duk cikin halittan Allah wanda ya ce inni ya ilahun nima Allah ne min dunihi kuma ba Allah din na gaske ba fa zalika Allah ya ce shi wannan da ya kira kansa Allah najzihi jahannama za mu saka masa da wutan jahannama kazalika najzi zalimin haka muke sakawa waɗanda suka zalunci kansu da kafirci ko da tsafi ko da yin bautan wani ko da yadda su a bauta musu awalam yara أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتكا فبدتناهما وجعلنا من الماء كل شيء هين أفلا يؤمنون أولم يرى السماوات أولم يروا أن ال- أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يقول أولم يرى الذين كفروا شن كافرا نند سك كافر سوى الله suka ƙi karɓan saƙo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi suka ƙi kaɗaita Allah suka ƙi daina bautan gumaka suka yi kafirci wai ba sa gani ne allazina kafaru awalam yaraw kafirai ba sa gani ne anna samawati wal arda su sani in ba su sani ba samman nan da kasan nan kana taratkan da fa a haɗe suke da junansu fafataknahuma Allah ya ce sai muka raba su da sama da ƙasa haka suke a haɗe kamar yadda za ka buɗe littafi ka haɗa sai Allah ya raba su bayan suna sarƙafe da juna da Allah ya raba su sai ya ba wa kowa aikinta ya ba aikin sama ta zubo da ruwa ya ba aikin ƙasa ta fitar da tsire-tsire shi ne gaba za ka ji Allah yana ce waje Allah min alma'i kulle shay'in hayy duk wani abin da za a sa masa rayuwa sai aka sa dole ya yi bukaci ruwa ko menene in dai zai rayu to yana bukatar ruwa kuma za ka samu ruwa yana da tasiri a sha'aninsa kai wani ma baya rayuwa in ba ruwan to da sama da ƙasa in ji Allah ya ce a haɗe suke a ɗamfare suke a manne da juna da ya raba su ya ba kowa aikinsa ya sa sama ta zub da ruwa a kan ƙasa ya sa ƙasa ta fidda tsire-tsire a kan ƙasa ɗin kaga wannan Allah ya yi gaskiya da yake ce inna sa'aykum la shatta kowa da irin aikin da Allah ya bashi to saman nan in ji Allah ya ce da haka suke a haɗe fafataknahu ma sai muka raba su waje Allah muka sanya kulle shay'in hayyin duk abin da ke rayuwa min alma'i daga ruwa yake ko yana buƙatar ruwa in ka ce ɗan adam yana rayuwa to za ka ji an yi shi ne da ruwan mani kuma in ya zauna a rayen bayan an kawo shi daga iskar da zai shaƙa ba abin da yake bukata na biyu sai ruwa in ya rasa iska yanzu zai mutu in ya rasa ruwa ba daɗewa zai mutu zai iya rayuwa yana tsotsar ruwa wannan ruwa wannan ordinary ruwa dan adam ya yi zamani mai tsawo yana rayuwa inda yana samun ruwa balle yana samun wani abu ruwa ruwa ka san akwai bambancin ruwa da ruwa ruwa ko wai shi ruwa kilin ruwa kenan ruwa ruwa ko fa su shayi su obalti su dan gwate gwate su dan wani abu ne dan kunu kunu su dan eh zine dai zaka ji shi an ce an same shi wannan ruwa ruwa to dan adam wayan nan abu biyu zai iya rayuwa da su har iya rayuwarsa da ruwa da ruwa ruwa shine waje anna min alma'i kulli shay'in hayy haka tsire-tsire da kaji suna da rai ba sa rayuwa sai da ruwa wai hausawa na cewa idan kana son ka kashe lambu ba sai ka sha wahalar ɗaukan fatanya ka je kana nome ta ba hanyar da ruwa yake zuwa mata kawai ka datse hana ta ruwa na ɗan lokaci ka zo ka gani yaya ta mutu ba wai za ta mutu ba ta mutu ashe kenan dama rayuwar nata Allah ya yi gaskiya waje Allah min alma'i kulla shay'in hayyin amma ko ba komai a wuri ko baka shuka komai ba ka dimanci zuba masa ruwa ka gani in dai ba kan dutse bane ba tsandauri bane ka dimanci zuba ruwa in dai wurin yana da rai zaka ga ya tsarar da abubuwan da yake kansa wani ciyawa da baka san yaushe aka shuka shi ba ma za ka ga ya taso wani tsiron da baka san yana wurin ba ma za ka ga ya taso me ya hana shi rayuwa da a ganshi ba ruwa saboda Allah ya ce waje Allah min alma'i kulli shay'in hayy dukkan wani abu da zai rayu to yana buƙatar ruwa mun sanya duk wani abu rayayye ne ya zo daga ruwa shine ana hikayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu mutane ya tambaye su inda za a yi yakin badar ku daga ina kuke suka ce daga wuri kaza ku ba daga wuri kaza to mu mu tambaye ka kai daga ina kake yace min alma nahnu min alma me ma'anan wannan mu daga ruwa muke daga ruwa ma'ana daga ruwa Allah ya halicce mu shine Allah yake ce waje alna min alma'i kullu shay'in hayy yanzu mutum ya tambaye ka daga ina kake kace min alma ba kai ƙarya ba daga ruwa aka halicce ka kuma baka rayuwa sai da ruwa waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy afala yu'minu Allah ya ce to ashe mutane ba za su gane su yi imani ba ruwa kawai in an raba ka da shi aka ɗauki lokaci kai za ka zamo babu ruwa kawai inda ba a yi ka da shi ba da ba ka zamo yadda kake ba za ka ga wani ya je asibiti wurin likita a auna shi a duba shi a gwada jini a gwada waye a gwada kaki a gwada bayan gida a gwada fitsari a ce wannan fa lafiyarsa kalau matsalarsa kawai ruwa ne babu a jikinsa yana da kishi baya shan ruwa sosai jikinsa na bukatar ruwa sai ka ji likita ya ce to kullum ka rika shan ruwa lita kaza ashe kaga ruwa ma magani waje alna min alma'i kulli shay'in hayy afala yu'minu wannan bai isa sa mutane imani ba waje alna fil ardi
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Duwar watsi ɗin nan da kake gani, bayan an yi sama, an yi ƙasa, aka kawo su, bayan raba sama da ƙasan, aka kawo duwar watsin nan, aka kakkafa a kan ƙasa kamar matsayin ƙusa. Ita ka san yanzu za a yi rubi, in an shimfiɗa katako, an yi rabta, an kawo kwano, ba kan kawo kusa kuma a danne kwanon nan da shi ba Allah ya ce to haka ya danne ƙasa da duwar watsi waje Allah filar da rawasiya muka sanya duwar watsi suka zamo wayansu ababa ne masu danne ƙasa kaman kusa an tami da bihin don gudun kada ƙasa ta rika juyawa ba don duwar watsi da Allah ya sa suka kame ƙasan a inda Allah ya ajiye ta ba da ka san gidanku yana kallon yamma ne in ka tashi gobe sai ka ga yana kallon kudu ya juya saboda duniyan gaba ta kan ruwa take amma kuma masu cewa duniya tana juyawa da gaske ne sai dai ta tashi juyawan duka take juyawa na haka ba wai za ta juya irin juya wanda Allah ya ce ya sa duwatsu a kan ƙasa kar ta rika juyawa an tami da duk don yanzu wani zai zo ya ce to yaya malaman biology ko malaman menene logic wane ne logic malaman sanin hai'a din nan ne sunan geographers ko eh autonomous ko astronomers yawa to kaji su ne malaman wannan suna cewa duniyan nan wani tauraro ne kuma haka yake gashi a dunkule juyawa yake yi juyawa yake yi in ya je wannan rana din nan tana ta wuri kaza in ya juyo sai ta zama kaza wata in ta juya sai ba haka ake karantarwa ba ilimi ne kuma gaskiya ne to bai tada wannan ayan ba bai sa ya sa yanzu yau kana kofan wunti gobe in ka tashi ka ga gidanku a kofar ba ba ni haka kana nan haka zaka rayu a kofan wuntin nan ka tashi a kofan wunti haka na kofan nasarawa bai taba ganin ya koma kofan idi ba to da Allah bai sa duwar watsi ba duniyan da irin juya wanda za ta yi ba irin na wannan ilimin astuwalin astronomers yawa ka ji karatun to ba irin wannan karatu wato ba irin wannan juyawan ba da duniyar ba irin wannan juyawan za ta yi ba da juyawa ne na sosai yadda ka san za ka saka ƙwariya a kan ruwa yaya yana nan ya yi tangal-tangal ya dawo nan ya juya ta nan ya da irin wannan za ta yi amma da Allah ya sa wa'annan duwatsu sai ya zama duniyar in za ta juya duka take juyawa naka in ta juya dukan babu wani abin da zai ce ya canza daga inda yake yana nan a inda yake ne waje Allah fil ardi rawasiya Allah ya ce mun sanya ƙasa sun zama wato duwatsu sun zama wa'insu kusoshi an tami da bikum ko an tami da bihim kar ta rika juyawa duniyan da ku ko kar ta juya da halittan da suke kanta waje Allah fiya fijajin subula kuma mu muka ta hanyoyi a cikin ruwa da hanyoyi akan duwar watsi da hanyoyi akan tudu subulan hanyoyi ga shi za ka bi wannan hanya kaza za ta bulla da kai gari kaza in ka bi wannan gari kaza za ta je amma ita ma za ta dawo ta hada da hanyar gari kaza duk in ji Allah ya ce shi yayi wannan kuma bai tada cewa ka ji gwamnati tana cewa mun yi hanyoyi kilomita kaza mun yi hanyoyi lailon a wuri kaza bai tada wannan ba Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da aikin ku duk Allah ne ya halicce ku amma dai gashi nan Allah yana ce wa ja'alna mu muka halitti fijajan subula hanyoyi kororo rami fari da dukkan hanyar da zaka ga kadi da mai kwalta da mai birji din da na tsakanin duwar wasu da waɗanda duk hanyar da zaka bi Allah ya ce shi ya halicci hanyar la'allahum yahtaduna don mutane su shiryu su san hanyar da za su bi ta kai su wuri kaza in an musu wa'azi aka ce ga hanyar kirki ga hanyar banza ya kamata su gane tun da ka san in kana son tafiya gombe to ba za ka kama hanyar da za ta kai ka kaduna ba a nan bauchi dai in za ka yi tafi gombe gabas za ka yi mai zuwa jasko in zai tafi jos daga bauchi yamma zai yi to ashe kenan in an gaya maka cewa hanyar kirki daban hanyar banza daban ya kamata ka gane tun daga hanyar garuruwa daban-daban mai zuwa kano zai fita ta arewa mai zuwa ta fawa balewa zai fita ta kudu mai zuwa gombe ya yi ta gabar mai zuwa zaranda ko kuma da yake da suna buzaye ya fita ta yamma kaga an gwada maka ko ina da hanyar da ake bi a je kenan ashe mai son zuwa aljanna ya bi hanyar kirki hanyar dama mai son zuwa wuta shine yake bin hanyar banza hanyar hagu wa ashabul yamini ma ashabul yamini wa ashabul shimali ma ashabul shimali haka hanyoyin nan Allah ya sanya su su zama wa'azi don mutane su shiryu zuwa inda za su je don in an zo an musu wa'azi an ce ga hanyar kirki wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai su gane da irin hanyoyin da suke bi su tafi tafiyen su hanyar Allah guda ɗaya ce a shimfiɗe hanyar ƙarya kuwa kala kala take yan ƙanana ne zaka same su sai ka bi nan bata bulle ba ta fake linkin wannan bata bulle ba ta je nan a shekara ɗari ana tafiya wuri ɗaya lokacin da na Allah ya tafi ya yi nisa saboda haka Allah ya sanya hanyoyi don mutane su shiru na وجعلنا السماء سقا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون Allah ya ce saman nan sai muka sanya ta wani rufi wanda aka ba shi kariya cika mala'iku aka yi a saman nan ta ko ta ina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai Isra'i ya dawo da Miraji ya dawo yake cewa sama tun daga ta ɗaya har ta bakwai ba inda ya kai filin inda za ka ajiye kafanka wanda ba mala'ikan da yake bautawa Allah a wurin. Amma Allah ya ce sai kafirai su je su hau har su dawo ba su gani ba. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها da yawa ayoyin Allah a sama suna wucewa ba sa gani kuma an hamu uridu wanda so ganin ma sai su kau da kai shine nan Allah ya ce waja'alna waja'alna sama'a saqafan mahfuza mun sanya samman nan sun zamo wani irin rufi wani kan wani wata kan wata kuma an ba su kariya wata ba za ta fado kan wata ba Allah ya sanya su haka yadda ya jefa su ya ce su tsaya da umarninsa haka suke tsaye babu wani abin da ya tokare ba wata fila inda idonka kana kallo ma saman ta tafi ta tafi ta tafi ta je can kamar ta sauka to nisa ne in ka je can din ma sai ka ga can din ma gaba ta yi babu inda ta sauka ka ce ga wani fila ko ga wani tsani ko ga wani gwafa ko ga wani abin da aka yi ya tare ta shi ne ma hausawa suke cewa ana yi wa Allah kirari da cewa mai rumfa ba tokara sama me ya tokare ta me ya tare ta babu sai ikon Allah yadda Allah ya jefa ta yace ta tsaya haka haka kawai take tsaye haka na saman ta yace ita ma ta tsaya haka da distance da yake tsakanin su haka take tsaye ita ma na saman ta haka waja'alna as-samaa saqafan mahfuza Allah yace haka muka sanya saman nan rufi kan rufi sun rufi kan rufi kuma muka ba su kariya wata batta fadowa kan wata wa hum anha ko an ayatiha mu'riduna amma kafirai ko da an ba su ilimin hawa sama to in sun je haka za su dawo suna kafiransu suna kau da kai gabanin ganin ayoyin Allah sai dai 'yan kaɗan daga cikinsu an ruwaito waɗanda suka fara hawan kumbon apollo wanda suka je 1970 ne ko 70 nawa ne ina masu malaman tarihi ai ana faɗa har sha ta yayi waka ana ce kumbon apollo 11 ko 70 something ne dai eh 73 ko to wannan waɗanda aka fara sa su bayan an sa biri ya je ya dawo lafiya ba aka sa mutane da suka je wanda suka fara zuwa an ce ɗaya daga cikinsu bayan sun dawo wata rana ya tafi yawon buɗe ido egypt masar ɗin nan nan afirka daga amerika ɗin ya zo egypt da ya kwana a hotel ɗin da yake sai ya ji kiran sallah da asuba ya ji ana kiran sallah ya kashe kunne ya ji aka fara har aka ƙare da gari ya waye sai ya ce da Allah akwai wani ihu da ya ji ana yi da asuba me ake nufi da wannan ihu sai aka ce masa ai ba ihu bane kiran sallah ne yace ya je sama wannan hawa saman da aka yi na kumbon Apollo da shi aka je a can ma ya ji irin wannan sauti ya ji irin abin da ake faɗa din nan a wannan kururuwan irin sai ya ji a sama bai ji wani murya ba sai wannan sai aka ce masa ai manzo Allah ya faɗa dama dukkan rigingimu da surutai da kururuwa da ihu da garaya da kiɗa da duk wani sauti da yake ƙasa halittan Allah na sama ba sa ji sai dai kiran sallah in an yi kiran sallah halittan Allah na sama suna ji amma in ba wannan ba duk wani ƙara na mota ne na jirgin saman ne na menene na jirgin ƙasa duk wani ihu duk wani noise ake cewa ko to duk ƙaran da ake ji a ƙasa a nan duniya sama ba sa ji amma an kira sallah suna ji da ya ji wannan hadisi na manzon Allah wurin wanda ya tambaya sai ce a kira masa masu ba da musulunci su bashi shi sai ya musulunta saboda ya tabbata annabi ya yi gaskiya ba sautin da yake hawa sama sai na kiran sallah waje annas sama a sakafan mahfuza Allah ya ce saman nan mu muka halicce ta muka sanya ta rufi rufi wata ba ta faɗowa kan wata saboda kiyaye wadda muka bata wahum an ayati ha muridun amma ayoyin da kafirai suke gani koda a cikin saman ne koda sun je saman ne ba za su yi imani ba sai su kau da kai kaga wannan aya da ayan cikin suratul rahmani wanda Allah yake cewa ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardi tanfuzu la tanfuzuna illa bi sultani da ayan suratu yusufa wanda Allah yake cewa ka ayyin minayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha muridun da wannan aya waje anna samaa saqafan mafuza wa hum anayati hamuridun da su sho ibrahim ya kafa hujja ya ba da fatawan cewa ba mamaki ba laifi bane Allah ya faɗa a alkur'ani cewa ɗan adam zai hau sama na wannan kumbon aholon da aka yi domin da aka yi kumbon aholo ɗin ai duniya kururuwa ta ɗauka mawaƙan ma sai da suka rabu kashi biyu waɗansu suna cewa a daina kar a je a tsokano mana rigima wasu suna ce ba laifi a je a yi kun manta ba akwai wani mawaƙi shi ma a nijar ana ce masa ɗan filingi ɗan filingi ne ko ɗan filingi dattawa sun san shi me yin waƙa da 'yan mata ai yayi waka yana cewa amerika karki roƙo mana sama rasha karku tumbaro mana sama an ce kuna hawa sama mu ba mu goyi baya ba shata ya masa waka shi ma ya ce a'a kumbo aholo ilimi ne amurka ta yi wani kumbo sunansa aholo ilama kuma haka yi ta yi ba to shehu ibrahim da ya zo ya ba da fatawa ya ce ai allah ya ce dan adam da aljani in za su iya hawa sama su hau ba za su hau ba sai da wata hujja daga allah kuma cikin hawa-hawan za su iya zuwa wata ransu tambaɗo wani abin da zai zama sanadin tashin duniya ko sanadin halakarsu ya ce da yawa mutane suna ganin ayoyin Allah sama da ƙasa ba sa imani suna kau da kai ya ce shi ya yi sama shi ya halicci sama ya sa ya ta rufe rufe amma ɗan adam suna kallon ayoyi a ciki ba sa imani kenan ɗan adam dan ya hau sama ba sabon abu bane ƙur'ani ya faɗa cewa zai hau su kuwa aljanu ƙur'ani ya gaya mana kafin zuwan manzon Allah suna hawa suna hawa sama har suna jin tasariful aqlami da bakinsu suke faɗa su aljanu Allah ya hakaito mana a cikin suratul jinni wa inna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam faman yastami lana yajid lahu shihaban rasada wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi amara da bihim rabbuhum rashada aljanu suka ce da muna hawa sama har muna da wuraren da muke zama muna jin irin umarnin da Allah yake bayarwa na abin da za a yi da abin da ake so a yi sai su sauko su gaya wa bokayensu bokaye sai su ce bana za a yi ruwa bana za a yi amfani bana za a yi kaza bana za a yi kaza su ka ɗauki ƙarya ɗari ko tis'in da tara su ƙara akan gaskiya ɗaya saboda gaskiyar nan da suka biyo guda ɗaya sai bokaye su ta ƙarerai a rika ganin abin da suka faɗa yana yiwuwa suna tsammanin eh sun san gaibi wanda kuma ba su sani Allah ya faɗa cewa aljanu sun hau tun daga zuwan manzon Allah Allah ya yi kiliyarin hanyar sama kada ana saukar da wahayi su jiyo ko su ƙara wani abu ko su rage in sun je sai a jefe su da taurarin nan da muke gani in taurari ya taba su sai ya zama kaman a cikin su mutum aljanna ya zama kaman ya taguwa taurari in ya taba shi sai ya kona shi kaman dalma ko ruwan dalma na haka suka zo suna cewa yanzu ba sa iya zuwa sama ba sa iya zama a sama ba su sani ba ko ana son a yi wa mutanen ƙasa wani abu ne ba a son su ji shi yasa aka yi kiliyarin sama ake kona su ko kuma Allah ya yi nufin kawo wata shirya ne za a saukar da wata shirya eh shirya za a saukar saboda qur'ani zai biyo hanya zai sauka don haka dukkan wani aljani da duk wani shaidani an kore shi a hanyar sama waje an sama a sa'afan ma'abuza ko hum ana ya ta hamurudu ya muke da lokaci na karfe nawa yanzu ma'ana to akwai tambaya to Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka wa shugunanmu da alkhairi za mu ajiye karatun nan yau saboda gobe za mu tafi kaduna don rufe tafsiri da shai zai jibi don haka gobe da jibin duka sai a yi mana uzuri in allah ya yi dawo mu lafiya to kwamitin masallacin sun ce mu zo a ɗora daga litinin ko zuwa ran da za a tsaya in kuma allah ya karɓe mu a hanyar ko kuma ya yi wani uzurin ya yi wani dalilinsa daga can allah ya sa mun raka shayi umra allah ya sa haka to in ya zama shi kenan kuma an tashi menene ke da suna an tashi bypass kenan ko in kuma Allah ya yi dawo mu to insha Allah ta'ala za mu dora Allah ya mana zabi na gari Allah ya sa mu dace Allah ya mana gafara Allah ya sa mu dace da yin ibada a cikin waɗannan kwanaki waɗanda suke na ƙarshen Ramadana an fara tahajjudi kun ji dai tun jiya ko to kowa ya kokari inda ake yi a angonsu yayi in ma bai iya fita masallaci ba ko shi da iyalansa a gida ya tashi iyalansa su yi nafilfili annabi yana ce duk mutumin da ya tada iyalinsa cikin dare ya yi nafila ya sa su ma suka yi nafila shi da iyalin nasa ko matansa ko yayansa to za a rubuta su cikin azzakiruna Allah kasiran wa zakirati kuma annabi ya ce a nemi daren lailatul qadr cikin waɗannan kwanaki goma na ƙarshen nan a ƙarfafa neman su cikin wutiri ko 21 kamar yau kenan ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 a dage dai a yi su duka kaga ko baka gane wanne ne ba dai tun da kayi ibada duk daren to Allah ya ce lailatul qadr khairu min alf shahr za a baka lada kayi ibada wa Allah wanda ba sabo na fiye da shekara 80 don haka mu dage Allah kuma ya taimake mu Allah ya samu gama lafiya matafiyan mu Allah kai mu lafiya da wadin mu lafiya wanda suke da wani bukata a wurin Allah Allah ya san mu ya san bukatun mu Allah biya mana Allah sa albarka a noman mu da neman mu Allah sa albarka a kasuwancin mu da sana'o'in mu Allah sa albarka a gidajen mu da iyalan mu Allah sa albarka a dukkan abin da hannun mu yake ciki kamar yadda shauki mana addu'a wa baraka rabbul arshi fi kulli ma lana min halin wa auladin wa kullin ladhi wasal اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم آمين